أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan ayar da take cikin suratul baqara wattaba'u ma tutlu shayatin ala mulki sulaiman daga aya ta 101 zuwa aya ta 102 ko yawwa wannan aya kamar yadda malamai suke cewa tana daga cikin ayoyi waɗanda suna da sarkakiya kwarai da gaske wajen fahimtar su da bayanin su ko ba haka ba to za mu yi gwargwadon bayani a gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muna mai so yana koma cikin littattafan tafsiri zai iya ganin bayanai daban-daban ba za mu iya sha makance ba amma kamar misali akwai tafsiri na ibn jariru tabari jami'ul bayan an ta'wili ayin qur'an sannan akwai littafi na addurrul masun fi ulumil kitabil maknun da sheikh assamin al-halabi al-andalusi sannan akwai tafsiri na ibn kathir sannan kuma akwai mahasinut ta'wil na imam al-qasimi an gane ko to da kuma tafsiri na wato ibnu atiyya an gane ko da kuma sauran littattafai na da kuma tafsirai irin na ayatul ahkam littattafai da aka yi don saboda yin bayanin hukumce-hukumce suna da yawa akwai wani dr suleiman al'abid na ƙasar saudiya ya yi bincike kan waɗannan tafsirai kenan sai mutum ya koma can duka zai iya ganin bayanai wannan na ɗan ba da misali ne ba dole ba sai su tunda akwai littattafai irin su jami'ul ahkam na imamul qurtubi to ilimi abu ne mai fadi kenan wannan kaman matashiya ce akwai kuma wani littafi yana da muhimmanci duk da yake yana da wahalar samu a yankunan mu wata masters ko mu ce magister da aka rubuta a kasar saudiya alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida to littafi ne wanda masu zuwa saudiya a jami'an madina suna iya bincika a can aka gabatar da wannan binciken to wannan na dan bada misalai ne saboda ilimi abu ne mai faɗi yana da kyau mutum ya san kuma inda zai ƙara komawa don ya ga ƙarin bayani in ba haka ba sai ilimi ya takaita kan bayanin da kawai an ka gabatas kun ji wannan ko to wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman an gane ko wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabata akwai wani ilimi na tafsirin qur'ani ana kiran shi ilmul munasabat to mun ilmul munasabat ya kai kakkasuwa kusan gida goma sha wani abu karamcin abin da imamu suyuti ya fitas a cikin littafinsa wato na munasaba ta alkur'ani ilmi na wato tanasu kudurar fit tanasu bi bainar suwar wani littafi ne wanda yana da muhimmanci sanin alaƙa tsakanin sururin alkur'ani kuma ya yi marasitul mataliya sanin alaƙa tsakanin farkon sura da ƙarshen sura sannan kuma akwai littafi na at-tahrir wa tanwir na ibn ashur yayi bayani kwarai dan ya samu dacewa cikin wannan fanni kwarai da gaske a fage guda biyu balaga ta alqur'ani da kuma fage da ya shafi munasaba tsakanin aya da aya ta alqur'ani akwai littafi da aka yi kafin wannan amma bai samu dacewa irin sa ba duk da yake shi ma dai ba abin wato yassuwa bane littafin abin nan nuzamud durar fi tanasubi bain al-ayati was suwar na imam al-biqai an gane ko kenan waɗannan in mutum ya hada su suna matsayin kamar wata makaranta ce wadda za ta koya mai yadda ake tafiyar da wannan karatu akwai wani malami ana kiransa a ƙasar saudiya sheikh dr umar salim bazumul shi kuma ya yi littafi tanasub ka'idodin da malamai suke bi kan wannan ilimin shi ko ta fuskar ka san yadda wannan ilimin yake da ka'idodin sai ka kuma wannan littafin an gane ko to wattaba umatul shayatin kafin wannan aya akwai aya gabanta kenan ya zamu sanin alaka tsakanin ayoyin Qur'ani domin makiyan Al-Qur'ani sun ce Qur'ani a hargitsi ana magana kan sallah sai a shiga magana kan armi ana magana kan armi sai a shiga kan magana kan kaza me alaka tsakanin su kenan ya nuna wanda zo da littafin nan bai zo da littafi tsararre ba to kenan dole sai an koma an gane ko ana bincike kan sanin alaka tsakanin ayoyin qur'ani ilimi ne mai muhimmanci da surorin qur'ani har ma jumlolin alqur'ani in ka diba at-tahrir wa tanwir yana kokarin kulla alaka tsakanin su to ala ayyati hal Allah ya ce ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون an gane ko su yahudawa walamma ja'ahum rasulun lokacin da manzo ya zo musu min indillahi daga wajen Allah na annufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai an ce manzo ba shi kadai ne manzo ba wani na iya fassara annabi Musa ake nufi ko annabi Isa duk da dukkanin su ai manzannin Allah ne amma malamai sun tafi cewa dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum shina gaskata abin da yake tare da su to kinan kaga wannan ya gaskatuwa akan manzan Allah sallallahu da kuma annabi Isa domin shi ma annabi Isa ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura to shi annabi Isa annabi Musa ai ba zai ce za a ce musaddiqun lima ma'ahum ba sai dai duk da yake Allah yana turo annaba cikin su ana iya ya gaskatar da annabawan da suke gabanin su mun fahimci wannan to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dai aka fi rinjaye suwa ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب وتجمع daga cikin yahudawa kaga adalci na Allah bai ce dukkan yahudawa ba fariqun minal ladina utul kitaba wata jama'a daga cikin yahudawa ta watsar da littafin Allah na bada fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi sun watsar da littafin Allah na ana nufin alkur'ani in mun ce manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam abinci mafi wato fitowa a sarari ko kuma in an ce annabi wato isa kenan sai da manto kenan sun watsar da attaura ake nufi ala ayyati hal dai sun watsar da kitaballahi littafin Allah duk dai in dai kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun watsar da alkur'ani to ai wanda ya watsar da alkur'ani ya watsar da dukkan littafan Allah domin ba a rarrabawa littafan Allah duka ne wajibi ne ai imani da su ko ba haka ba manzannin Allah kuma wajibi ne dukkan su ayi imani da su ban sani kuma fahimci masalar da kyau ba yawwa to kenan da sun ka watsar da alkur'ani kenan sun watsar da attaura da injila domin waɗanda littafan sun yi umarni da a bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil an gane ko to da yace na bada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurim sai sun ka watsar da littafin Allah bayan bayan su suka jefar da shi shine na bada amma ba harshe na ce an yi watsi da abu ya an ce sun jihar da shi ba wai su ɗauki a taura ga ta ana kallo musu ɗauka su jihar ita a a na to kenan ba wai ana nufin sun ɗauki a taura ga ta ana kallon ta sun watsar da ita ba mun fahimci wannan a ana nufin sun ki aiki da ita amma kuma yana yiwuwa ma a samu wanda zai iya ɗaukar littafin allah maɗin ya jihar da shi to kaga wanda ya yi jefar da littafin allah kamar ya yi biyu ne ya ki aiki da shi kuma ya ɗauke shi ya watsar da shi to alamun ya watsar da shi ya nuna bai aiki da shi kenan ko ba haka ba to amma wanda ya ki aiki da shi shi ya watsar da shi ne ta fuskar aiki yawwa to shi yasa Allah ce na bada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi sun watsar da littafin Allah wara'a zuhurihim ta bayan bayan su an gane ko ka annahum la ya'lamun kamar dai busan cewa magana Allah bace wannan ya nuna cikin zuciyarsu akwai munanan aqidu domin wanda ya san abu ya yi watsi da shi to hatsari na dawo shi akwai mi akwai wuya an gane ko dama malamai sun faɗa a nan akwai nukuta guda biyu kafin mu shiga waccan aya abu na farko shine cewa duk in kaga ɗan adam ya ɓata to abu biyu ne asali ya ɓata sa domin mutum ko da ya zamanto ya san abu ko ya zamanto bai sani ba ba yadda za a yi cikin biyu a ce shi bai sani ba ko kuma a ce ya sani kuma a samu wani abu babu shi ko dai ka sani ko baka sani ba cikin bisi an yi guda to shi wanda bai sani ba in ka ga ya bace to jahilci ya batar da shi ya ki neman sani shi ko masani in ka ga ya bace a'a ya san abin amma bai sun bin gaskiya sai son rai ya kautar da shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan abubuwa guda biyu yace wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa kaga ma dalla annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bace ba don ba jahili bane wa ma gawa bai halaka ba sannan kuma wa ma yantiqu anil hawa ba yana furci ni kan son ransa ba waɗanga abubuwa guda biyu duk duniya in ka ji mutum ya bace daukar ƙara kakka rage duk abin da zai biyo baya bayan waɗanga na fassara su ta ko dai jahilci ko ko son rai jahilci saboda mutum bai yi karatu ba kuma bai son ya kusanci masu karatu kuma bai tambaya a gaya mishi ko ko in ya tambayi mallamai na Allah ba sun gaya mai bai son aiki ko kuma mutum ya san gaskiya bai son aiki da ita shi ko shi a ɗabi'an malamai wannan nukta ta farko kenan nukta ta biyu inda Allah subhanahu ta'ala ya ce wara a zuhurihim sun jefar da littafin Allah bayan bayan su akwai wani malami babban malami ana kinsa Sheikh Ibn Uthaymeen a kasar Saudiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sai yake cewa wannan ya nuna akwai abin da ake kira ilmul munasaba yanzu mun yi bayanin shi ilmin munasaba mun ce ilimi ne yana da fannoni daban-daban to sai yace ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu wara a zahari wanda an ka bashi littafinsa ta bayan bayansa kada sai Allah ce wara a zahari to nan cikin ilmin munasaba sai sun kace a nan duniya na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara a zuhurim sun watsa da littafin Allah bayan bayansu su ahlul kitabi da sauran kafirai ko ba haka bane to sun da sun watsar da littafin Allah ta bayan bayan su shi ma wara a zahari ya tashi alkiyama Allah sai shi ba shi littafin shi ta bayan bayan shi ilmul munasaba kenan shi sa ilimi ne mai tsada kwarai da gaske mun fahimci wannan to wannan kuma kafin mu tafi saboda abubuwan kasan na alkur'ani wato suna da sarkakiya wani lokaci nan Allah ya ce za a ba kafiri littafin shi ta hagu wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ah to an bashi ta hauni kuma kuma an ce ta baya za a bashi to kaga nawon galamuri yake saboda hanya ce wadda yanzu kafirai suna kokarin tun can da ma kafirai suna kokarin shi tawon shakka cikin alkur'ani yanzu ma abin yayi kamari saboda suna son su nuna cewa cikin alkur'ani akwai matsala dole sai mutum ya karanta ilmul jam'u bainan nusus yadda ake hada nassoshi akwai wani malamai suna bincike malamai suna bincike kan wannan ilimi kwarai da gaske mun fahimci wannan ilimi ne na aljam'u bainan nusus yadda za a hada ayoyin alkur'ani ka gane su da kyau musu ci karo da juna ba ko hadisai ko kuma tsakanin ayoyi da hadisai akwai littafi da wani malami yayi ana kiransa الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين ينا للتافي دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب سنأكل للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي لكم سورة اللي تتفهم دم على ميسوكي فوائد في مشكل القرآن نعز الدين عبد السلام سلطان العلماء ɗalibin ilimi da sauran littattafai suna da yawa wanga misali na bayar yadda aya in ka kuma ta ci karo da aya to ga hanyoyin da za ka bi ka gane ba su ci karo da juna ba hadisai ma akwai wannan imamu tahawi yana da mushkilul athar da kuma ibnu qutayba yana da littafi mushkilul qur'an game da alqur'ani kuma yana da wato ta'wilu mukhtalif alhadith na ibnu qutayba to na an ce da hauni kuma na an ce ta baya sai malamai suka ce babu matsala sai an kama hannun an mirgida shi an juya shi ta baya na hagu sai a bashi littafin to dole ɗalibin ilimi yana bukatar ya waye ma duniyar ilimi in ba haka ba za a yi wasa da hankalinka mun ji wannan ko to a gurguje kenan sai Allah ce to ka annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaiman akwai wani babban malami a kasar Saudiya ana kiransa Abdulrahman As-Sa'di an gane ko yana da littafi Taysirul Karimur Rahman fi tafsiri kalamil manna da yazo karkashin wannan wuri sai ce to nan kamar yanzu shi bai yi maganar munasaba ba amma za mu gane akwai munasaba da sun ka watsar da littafin Allah wattaba'u sai sun kabi ma tatlu shayatin abinda shedanu suke fada nan tatlu asalin shi karantawa ne amma shi asalin tala sai a ce tala kitaballahi ya karanta littafin Allah to da yayi ta'addi da ala sai ma'anar shi ta canza shine ake kira niyaba ko kuma ana kiran shi at-tadmin niyaba shine wani harfi yazo ya wakilci wani harfi ko ko fi'ilin da bai ta'addi a sashe ta'addi ko ko a'a fi'ilin yana kumsau ma'anar wani fi'ili ne malaman basra suka tafi cewa tadammun ne ma'ana wanda fi'ili ya kumshi ma'anar wani fi'ili malaman kufa suka tafi cewa a'a shi fi'ilin wato wani harafi na wakilci wani harafi ko ko an yi masa ƙari ne ma'ana akan wani uslubi na larabci akwai magana mai tsawo bincike kan wannan ba sai mun ci lokaci kan shi ba amma nan tatlu shayatin inji ibnu kathir yace tatakawwalu shayatin abinda shaydanu suke fada na kiran ƙarya ala mulki sulaiman game da annabi sulaiman to sai sa'adi yace dama wannan shine al'ada duk mutumin da ya bar abinda shine gaskiya to me zai faɗa ba bata sun watsar da littafin Allah sai sun ka kama waɗanda ƙaryace-ƙaryace kaga munasaba ta bayyana to kuma haka ne al'ada ta rayuwa take duk wani hanya biyu na akwai ko ta alkhairi ko ta sharri haka ne ko ga al'ada ta rayuwa duk hanya ce biyu alkhairi ko sharri ƙarya ko gaskiya gaskiya ko ƙata fa ma za ba adal haƙƙa illa dalal in ji Allah da ka bar gaskiya bata za ka faɗa ba shi yasa duniyar nan da muke ciki ko ba haushe yana da karin magana in ka ki sharar na ci sai kai ni in ka ki taimaka ma uwarka madalla ko o wani in ka ki ba kaninka sai ka ba kanin wani in ka ki ma kasar ku sai kai ma kasar wani in ka ki ma dan uwanka sai kai ma dan uwan wani to haka duniya ta kada ba a ce ka kai ma dan uwan wani ba amma naka shine da priority priority in ji malam baturi wa ati zal qurba haqqahu to haka take yasa duk waɗanda ka ga sun bar littattafai da ka bar alkur'ani da hadisi ka bar shari'a sai ka kama hayaniya kaji munasaba ta bayyana to da sun ka bar littafin Allah ga wahayi sun bari tatacce babu shakka cikin shi sai sun ka kama hayaniya mun ji wannan wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman suka bi abinda shaydanu suke faɗa akan mulkin annabi sulaiman wanda shine malamai suke cewa annabi Suleiman annabin Allah ne shi ko al'ada ce ta manyan mutane ana musu ƙarya zamanin su ana musu ƙarya in sun mutu yawa shi yasa yan qur'aniyun da suke cewa ai hadisi a cewa da ifi na an ce an yi ma annabi ƙarya kaza kaza to ai ba annabi an kawai mai ƙarya ba ga annabi Suleiman nan aya ta qur'ani ta kudi an yi mai ƙarya kuma Allah an yi mai ƙarya wa ya ƙulu na Allahil kadhiba wahum ya alamuna suna ma Allah ƙarya to inda an kai ma Allah ƙarya to kuma wadda tsira to don haka ba wani abu na sabo ba a duniya kenan dole a bincike hadisi a gane wanda inganta da wanda bai inganta ba kuma hadisin nan za a bincike shi ta ina ta waɗanda sun ka karance shi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ku bi diddigi a qira'ata hamza da kisa'i da khalaf fatasabbatu ku tabbatar da abin nan ya inganta fata bayyana kuma ku bi binciken shi har ku gane in ya bayyana gaskiya ne ko ƙarya ce mun ji wannan ko sai Allah ya ce to wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba malamai suka ce abin da ake nuhi bai yi sihiri ba domin yin sihiri kafirci ne mun ji wannan annabi Sulaiman bai yi sihiri ba wani ko a ce wa ma sahara Sulaiman ba da sihiri ne annabi Sulaiman ya mulki ba a sai aka ce a wa ma kafara Sulaimanu annabi sai bai kafirta ba don yin sihiri kafirci ne walakin na shayatsi na kafaru sai dai su shidanu su ne suka kafirta su ne suka kafirta ma'ana su suka je suka yi sihiri su suke mu'amala da bokaye ana yin sihiri da masu yin sihiri yu'allimunan nasa sihir suna koya ma mutane sihiri kaga bai ce yu'allimunan nasa al-kufra ba kuma nan don ya nuna maka ga dalilin da yasa suka kafirta an gane ko wa ma kafaru sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr sai Allah ce to wa ma unzila 'ala al-malakaini nan cikin ilimin larabci abinda ke ba dalibai wahala shi ilimi abu ne wanda yana da nau'uka waɗanda in baka san su ba sai ka fada cikin hatsari ma kala kala ce akwai ma mausuliya akwai ma nafiya an gane ko akwai ma masdariya akwai masdariya zamaniya kala kala kala kala kala suke muna fahimta wannan haruffan larabci ko waɗanni daga cikinsu akwai wanda ba ma'ana guda yake ɗauka ba mun ji wannan to wannan ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimta shi yasa imam suyuti yana da littafi al-itqan fi ulumil qur'an ya keɓe babi na adawatut tafsir malamai suna bayanin harafi kowane akwai ma'ana da yake dauka in ka diba akwai littafi sunansa mughnil labib an kutubil a'arib na ibn hisham al-ansari ya tattauna kan waɗannan harafi kowane ma'ana nawa yake dauka to rashin sanin wacce ce cikin sunan matsala za a samu kuma wannan yake nuna ashe larabcin in baka san shi ba baka iya gane qur'anin da kyau baka iya gane hadisan da kyau baka iya gane shari'a da kyau sai waɗansu malamai sun ka ce to wagga ma sunanta ma nafiya in an ce nafiya da wadda ta kore daga nafani ya kore abu sai sun ka ce to Allah ya ce wa ma'un zila alal malakai ne ba a saukar da wani abu ba ga malakai ne mala'iku guda biyu duk da yake akwai kira'a malikai ne ba a saukar da wani abu akan sarakai guda biyu malik sarki malak mala'iki kaga matsalar larabci to ba a sabkar da wani abu akan mala'iku guda biyu ko ko alal malikai ne akan sarakai guda biyu waɗansu sarakai na sun ka shahara da mulki da sihiri ko ko sun kai mulki tana yawa ba su ma yi sihirin ba amma sai saboda tsananin irin shaharar da mulkin su sai aka ɗauke su kan matsayin mala'iku suke haka dai malamai suka ɗauki wadda suka ce nafiya ce kenan ba a sabkar da wani abu akan mala'iku guda biyu shine qira'a mutawatira ta tabbata waccan qira'a ce shadda ko kuma a sabkar da wani abu akan sarakai guda biyu wannan qira'a ce shadda bi babila nan alba'u sunan ta zarfiyya ba'un tana iya ɗaukar ma'ana hiye da nawa hiye da biyar zuwa goma to in baka sani ba wacce ce an ce ba'un zarfiyya ce wacce ka sani kaga sai ka ce ni an zarfiyya sai a ce maka a wadda take nuna wuri ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله أتم بدر kaga nan ba zurfiya ce to ita ta irin wanka wama unzila ala almalakaini bi babila ba a saukar ba akan wato mala'iku guda biyu garin babila wani gari ake kira babila an gane ko karshen turawa sun ka dauko sun ka ce akwai wani gari babilon kaga sai suka juya duk da shi shi babilon sun ce kasar wajen kasar italiya ke turai shi ko babilon na ana ganin kasar iraki ne haruta wa maruta waɗannan mutane da ake kira haruta da maruta kina sai zamanto sarakai ne ko kuma mala'iku ne to allah ce ba a saukar ba komai a kansu mun ji wannan wa ma yu'allimani min ahadin su waɗannan sarakan ko su mala'ikun da ake zance ba su taba koyar da wani mutum wani abu ba asalin wannan min an kawo ta ne saboda litta akidil ma'ana asalinta wa ma yu'allima ne ahadan amma sai aka ce min ahadin saboda a ƙara nuna abin yayi dogi yayi zurfi cikin umumi ya zama to ƙararrake ba ba su taba koyar da wani mutum wani abu ba ko mala'ikun ne ko sarakan ne hatta ya kula balantana ma su ce da shi inda ma na haru fitna mu jarabawa ce fala takfur kada ka kafirta bu taɓa yin wannan ba bu taɓa yi ba to fa ya ta'allamuna sai su koya minhuma daga gare su to ai ba a yi su ba kenan suna koyo daga shedanu su mutane daga abin da ake faɗi ga waɗancan mutanen ko ko ga waɗancan su mala'ikun ake faɗa waɗanda an ka ce an sabkan musu da ba a yi ba sai an ka fake da sunansu tunda in ba a yi su ba a ce an koya gare su ma yi farri kuna bihi bai dalmar iwa zauje abinda suke rarrabawa tsakanin miji da mata sihiri kenan mun ji wannan wa mahun bidarri na bihi min ahadin illa bi idinillah wanga maddun lazim ne duk in harafi ya zamanto yana da shadda sai harafin madda ya zo bayan shi sunan shi maddun lazim sai an ja shi gurgudun sittu harakat ba su cutar da wani da sihirin da sun ka koya wanda sun ka kirkira sun ka danganta ma waɗannan mala'iku ko sarakai su cutar da wani da shi asalin shi wa mahun bidarina ahadan sai aka ƙara min dan ƙarfafa ma'ana babu shi illa bi iznillah sai da izinin Allah mun ji wannan izinin Allah kala biyu na akwai izinin Allah na shari'a الشرعي akwai izinin Allah alkauni na halitta na tafiyar da al'amura to nan da an ka ce bi iznillah na ana nufin izinin Allah na kauni na kasancewa abubuwa ba ilimin Allah ba na shari'a don dai an ka ce bi iznillah sai to ai da izinin Allah ne kinan kaga ashe Allah ba da izinin asiri tunda an ce ba a cutar da kowa sai da izinin Allah kinan Allah ne ya ba da izinin a cutar da wani inna Allah la ya'muru bil fahsha mun gane wannan nan izini ne na kauni da kasancewa sai in Allah ya kaddara ya so mun ji wannan ko to sai mu dawo baya fasara sai ta sake komawa baya da an ka ce wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta kuma kira'a wato fassara sun sake dawowa kenan nan sai ya zama to wayo allimunan nasa sihra suna sanar da mutane sihiri wa ma unzila ma sai ta zama to mausuliya ba nafiya ba sai ta zama to an ce mausuliya daga ismul mausulat ne al mausulat allazi kenan wallazi unzila alal malakaini bi babil harut wa marut kenan suna koya ma mutane abinda aka saukar ga mala'iku guda biyu a garin babila na haruta da maruta wannan sai kuma ya kawo mu cewa kina an saukan ma mala'iku sihiri an gane wannan kinan mata ko ba musuliya to wa ma yu'allimani min ahadin amma su mala'ikun nan ba wanda za su koya ma sihiri hatta ya kula inna ma nahnu fitna sai sun ce mu jarabawa ne an turo mu ne mu koya muku sihiri dan saboda ku bambanta tsakanin sihiri da abin da ba sihiri ba saboda ku gane annabawa don su mu'jiza gare su amma fala takfur kakka kafirta domin mala'iku la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru mun gane wannan to fa ya ta'allamuna sai mutane su koya minhu ma daga waɗannan mala'ikun guda biyu akan wannan fassara ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda ake raba tsakanin miji da mace a'a sun wada ma ga sihirin da aka yi a raba tsakanin namiji da mace amma ba su ce kai ba don ka gane bambanci tsakanin sihiri da annabta ta mu'jiza kenan ta annabawa to wa mahum bidarrina bihi min ahad ba wanda za su cutar da wannan sihirin wanda sun ka koya ga waɗannan mala'ikun wanda na jarabawa illa bi idnillah sai da iznin Allah nan ba mun ana nufin iznin Allah sai da yardar ubangiji ya kasance kasancewa kenan kasancewa saboda kasance ba sai da yardar ubangiji an gane ko kaji inda fassara ta bambanta to waɗansu kuma sai suka kirkira wata fassara suka ce ai wasu mala'iku ne wata rana sai suka na mamakin sabon da 'yan adam suke ma ubangiji su mala'ikun shi ke nan da allah fahimci haka gare su ya ce musu su 'yan adam suna da matsala ne tare da su shi ne cewa shi mala'iki bai tare da shawa shi kuɗa da da shawa ita ko dabba tana tare da shawa amma ba ta tare da shari'a balle a ce mata ta yi kaza ko ta bari shi yasa ita bukatar ta shawa ta ita kafiya mun fahimci wannan shi yasa ita dabba in ta yi bukatar saduwa da dabba ba wai kai kai tawa ta kai ba ko bisa hanya tana iya abin da ta gani to shi da adam sai an ka bashi biyu an ka bashi ruhi irin na mala'iku na cewa an azamai shari'a na a hana shi ai abu a umarce shi amma kuma sai aka samai wato shawa irin ta dabbobi to biyu an gare shi in janibin ruhin shi ya fi ƙarfi sai ya nisanci sabo in janibin shawa ya rinjaye shi sai ya kusanci dabba har ya koma tamkar dabba wani lokacin ma sai ya wuce dabba tunda shi yana da hankali yanzu namiji na auren namiji a kasashen turawa mace na auren mace to ko dabbobi ban taba ko kare bai haka ko haka bane ko karnuka ba sai irin wannan mun fahimci wannan sai aka ce sai Allah ya saukar da su kasa don jarabawa mun gane wannan ko sai ya samu su shawa irin ta dan adam shikenan suna nan suna nan suna nan sai suka zo suka samu wata mata wannan mata tana da wato ɗaki nan to a haka dai ta rinjaye su ta ce musu ga abu guda uku su zaɓa ko su sha giya mun ji wannan ko ga ɗanta su kashi ko su yi zina da ita su zaɓi guda suka yi shawara suka yi shawara sai suka zaɓi su sha giya da sun ka shagiya sai ta bugar da hankalinsu sai suka kashe ya ɗanta kuma suka yi zina da ita shi an kace mata ummul khaba'ith to waɗannan kissoshin ibnu jarir tabari ya kawo su amma babu kamshin gaskiya tare da su kuma ba shi bangare inda ibnu jarir tabari ya ce waɗannan abubuwa gaskiya bane iyaka dai ya kawo su a matsayin riwaya shi yasa malamai suka tashi ana kiransu al-isra'iliyat abubuwan da ake rutuwa daga bani isra'ila dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kada ku gaskata ahlul kitab kada ku ƙaryata su kenan nan ba yana nufin ba aka sauka su ba ƙaryata su ba ku ce mun yi imani da abinda an ka saukan muna ko ba ka dan bane da kuma abinda an ka saukan muku kenan mun imani da alqur'ani duk abinda qur'ani ya tabbatar da gaskiya ne mai da gaskiya ne wanda ya ce ƙarya ne sai mu ce ƙarya ne kenan ahlul kitab in sun ka zo da bayani sai mu aza shi mizani uku in mun samu aya cikin qur'ani ta ƙaryata mu ce ƙarya ne ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam in mun samu hadisi ya gaskata ko ya karyata sai mu karyata in hadisi yace karyana mu ce karyana in kuma qur'ani yace abin nan cikin at-taura ma haka shiki wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sidra sidra wal juruha wal juruha qisas wuce haka nan na tunda yazo cikin qur'ani Allah ya tabbatar da haka in cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan abin tabbas akwai shi kuma hadisin ya inganta tabbas akwai shi cikin littattafansu to sai mun ka zo muka iske abu aya bata ce gaskiya bane ko ƙarya ne hadisi bai ce gaskiya bane ko ƙarya ne sai mu kama bakin mu don saboda Allah bai ce duk sun canza littattafan su ba yuharrifuna al-kalima an mawadihi wadansu ayoyin sun ka canza wadansu su canza su ba Eh, to kakka zo ka karyata cikin wanda kuma ba a canza shi da ba ka ka karyata magana Allah to waɗanda suna cikin isra'iliyat akwai mallamai waɗanda suka bincike kansu ibnu kathir wani lokaci in ya zo kansu yana naƙadin waɗannan riwayat kin an gane ko ya nuna su inganta ba kuma akwai littattafai guda biyu da aka yi kan wannan ɗalibin ilimin yasa misu za su taimaka mishi littafi na na farko al-isra'iliyat wal mawdu'at na abin nan al-isra'iliyat na Hussein zahabi wani malami ne dan kasan misra ba zahabi wancan mai littafi ba dalibin shekul islam ibn taymiya mai mizanul i'tidal da siyaru a alamin nubala ba shi ba wanga wani mu'asir ne da ake kira zahabi na kasan misra yana da littafi at tafsir wal mufassirun akwai kuma wani malami shi ma dan kasan misra ne da al isra'iliyat na abu shuhba ake kiran shi to in malami ya samu da littafai guda biyu ya huta sai ya ɗauko su ya aji duk ayar da akwai isra'iliya ta kanta sai ya samu ta alama da nambar da suka yi bayani in ka zo sai ka ɗauko kai bayani ka nuna wannan abin bai inganta ba kaga kawo tun daga farkon alkur'ani ya karshe duk inda sun kai bayani aka kawo su mun ji wannan to wannan sai sun kace mala'iku kaga sun sabko sun saba ma Allah kuma sun kashe mutum sun yi zina saboda an samu su shawa to yanzu da haka ta faru gare sai Allah ce musu to kaga na gaya muku suka ce to yanzu sai Allah ce to su zaba da azabar duniya da ta lahira wacce ta suka so sai suka ce ta duniya suka zaba sai Allah ya dauki guda kai shi gabas ya dauki guda kai shi yamma rana ta hito cikin bakin guda duk tsananin zahinta ta faɗi cikin bakin guda duk tsananin zahinta sai duniya ta tashi shi kina azabar su ta kai ƙarshe an gane ko to wannan kissa ce Isra'iliya babu wani asasi gare ta mun ji wannan duk malaman da suke naqad na riwayatul tafsir zaka ni sun kawo ta karshen wannan ayakin galibi sun yi bayani kan sun nuna bata inganta ba mun ji wannan kenan ko da an sabkan mu mala'iku da sihiri Allah bai sabko da shi ba don saboda su saba ma Allah don saboda su gaya ma mutane sihiri bai da kyau kuma ku bambanta tsakanin sihiri da mu'jiza don 'yan annabawa sun zo ku bambanta shi yasa masu sihiri zamanin annabi Musa su an na farkon imani da shi don sun san ba sihiri na yake yi ba mun gane ko to to waye ta'allamu na ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna koyon abinda baya ma yadurruhum abinda ke cutar da su ya cutar da su ta fuskar addini ya bata musu addinin su sannan kuma ya bata musu zamantakewa wala yanfa'uhum kuma ba zai amfane su ba duniyar su da lahirar su duk an amfanin da aka gani cikin samun sihiri na kudin da aka samu da motoci da gidaje da wane ne duk hayaniya ce domin cikin fitina kake ko ka samu baka samu natsuwa kuma karshe talakawa duk wanda ya saka dai harka sihiri farko tana yiwa kaga yayi kudi da gidaje amma karshe sai ya koma bara kuma yin mummunan karko in bai in bai tuba ba in bai tuba ba karshe kaga yadda zai kariya to waye ta'allamuna suna koyo ma yadurruhum in mun ce ba a sabkar ba sun koya ga shedanu kawai abinda sun ka danganta ma wadannan mala'iku ma yadurruhum wala yanfahum abinda bai bai cutar da su yake cutar da su baya amfani su ko kuwa ya ta'allamuna suna koyo ga mala'ikun in mun ce an sabkar ma yadurruhum sai sun kai amfani da sihirin inda zai cutar da su wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba tun da inda zai amfane su shine inda zai amfane su shine ta fuskar su ga bambanta tsakanin mu'jiza da sihiri mun ji wannan to wala kada alimu Allah ya ce hakika tabbas sun sani wala kada alimu Allah ya ce tabbas sun sani laman ishtarahu duk wanda ya sai sihiri ma'ana ya musanya imanin shi da sihiri domin da kayi sihiri ka dauki imanin ka ka bayar wani na iya cewa to ai kafirai su kafirai an ka ahe su to ya an ka za a ce sun yi musanye imani da kahirci a a duk wanda za a aihuwa akan tauhidi ake hau da shi alal fitra cikin hadithi na abu hurairah sahih al-bukhari da muslim kuma Allah ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha sannan kuma ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kowa ya shaida cewa Allah shine ubangiji kuma shine abin bauta da tauhidi aka haife mutane kinan ko kafiri ne da tauhidi ya zo duniya daga baya ne ya musanya wala qad alimu lamma ishtarahu duk wanda ya musanya imani shi da sihiri sun sani tabbas malahu fil akhirati min khala bai da rabo lahira da tashi alkiyama bai da rabo kwata kwata ka kuma duk wanda an ka ce bai da rabu wannan ya nuna yin sihiri kafirci shi yasa waɗanda ba su ke cewa a koyi sihiri saboda warware sihiri wasu sun ka ce ai ya halatta a warware a koyi sihiri don a warware shi har su ce ba gaskiya bane ai wahayi ya nuna mu da aka warware sihiri ba sai ka koyi shi ba wala bi sama sharau bihi anfusahum Allah ya ce tir yayi muni kwarai da gaske abinda sun ka sayar da kawunan su da shi ya yi muni kwarai da gaske mutum ya sai da imanin shi ya dauki sihiri sai Allah subhanahu wa ta'ala ce laukanu ya alamun da dai suna da sani to a nan akwai bayanai na ƙarshe da kamata mu kulle da su bayani na farko shine wannan bayanin da muka yi tun farko cewa akwai hanyoyin da ake bi a haɗa ayoyi na Allah ya ce suna da tabbaci wanda bai sama shi wato suna da tabbacin cewa don da sai sihiri mana ya musanye da sihiri da imaninsa ya musanye sihiri da imaninsa bai da rabu kuma sace laukanu ya alamun da suna da sani a to ya za a tabbatar ma mutum da sani kuma a kore mai sani lokaci guda kaga abuna wanda yake na da to yana da kyau dalibin ilimi ya hattara ba wai dan ka dauko qur'ani ba yanzu makiya suna da hanyoyin da za su bi suna maka ma cikin qur'ani akwai matsala sai dai ka ce a ni na yi imani babu ruwa na sai a ce a'a ba haka nan ba wanda bai fahimta ba yake so shiga musulunci shi yana so ka ganar da shi mun ji wannan nan shine ake cewa ilimi kala kala ne akwai ilimi na sani akwai ilimi na gani tabbas suna da sanin wanda sai sihiri da imaninsa yan bi musanya bai da rabunar tashi alkiyama amma laukanu ya alamu na hina ya raunar azab ko ko hina ya zuku na azab lokacin da za su ɗanɗana azaba da suna da wannan sani ba su da amma suna da ilimin cewa wanda ya yi shi bai da rafu shi yasa ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin al-mustadrak na imam al-hakim laysa al-khabaru kal mu'ayana labari bai zama tuwa kamar abin da kake gani shi ne wasu na laraba suke cewa laisar khabaru kal'iyya ido suna da tasiri a wannan kissa ta annabi musa allah ya ba annabi musa alaihi wa ala nabi na afdalus salatu wa atammu taslim cewa mutane shi sun bata wa ma a'jalaka an qaumika ya musa qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-sabili lokacin da allah ya ba annabi musa labari mutane shi sun bata ai bai shakka da ya san Allah ne ba shi labari kuma shi na riƙe da allunan attaura amma da ya zo lokacin da ya iske su suna yin ya kalle su sai abin ya mai tasiri na daban shi yasa Allah ce walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين lokacin da iske suna yi lokacin da na jefar da allunan attaura amma da can ya kamata a ce ya jefar da su tun da labarin Allah ba karya ba ne kuma an san annabi Musa bai shakka abin da Allah ya faɗa amma tasirin ido kenan lokacin da annabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim yace ma Allah rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna bai da ka kira da mata ce qala awalam tu'min Allah ce Ibrahim shin baka yi imani bane qala bala ce a tabbas Allah na yi imani walakin liyatma inna qalbi ina son idanuna su samu natsuwa zuciyata ta samu natsuwa in ni kalla nan kalbi wasu suka ce wai aboki Annabi Ibrahim da ake nufi wannan wasara magana banza ce zuciya ake nufi kuma shi ba shakka shi kai ba Allah na yi a'a kaifa tuhyil mauta Allah yaya ne kake yi amma ya san Allah yana da ikon yin haka sai Allah gwada mishi kuma mun ji wannan hawariyawa sun ka ce ya isa na maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama ko qira'ata kisa'i hal hattastati a dudu suke suna abin gai suna mai idgham hattastati a rabbaka shin kana iya roƙon mana ubangijinka na hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka yana iya yarda ya karba yayi an yunzila alaina ma'idatan minas sama قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين sannan ya roƙi Allah ba wai dan ba su da imanin ba ido suna da nasu tasiri na daban na'am na'am to shi da Allah ce walaqad alimu da man istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun da wannan ya dawo madalla da sun sani lokacin da za su ganin wutar ko ko lokacin da za su ci jikinsu ai musu azaba da ita wannan shine ilimin da ba su da cikin qur'ani irin waɗanda matsaloli suna da yawa shi yasa ɗalibin ilimi na faɗin su littafai zai neme su ya riƙe in kana tafsirin alqur'ani ko wace aya kan zo kan ta diba in babu irin wagga wagga na kiya ko mu ce kayoyi san yadda za ka yi saboda in ba a fahimta ba za a zo maka da shubha ka rasa gabas ka rasa yamma mun ji wannan to yanzu sai bayani na ƙarshe shi ne cewa wasu sai suka ce to yin sihiri kafirci ne amma annabi musa sai ya yi umarni da a yi sihiri kuma cikin ƙura'ari قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا annabi musa ce ku je wa kenan ya umarce su da su yi sihiri mun ji wanga aya ce kuma ta alqur'ani kuma annabi musa shi daga cikin ulul azmi minar rusul azance mafi inganci kuma haka ba cikin suratul araf irin wannan ta faru qala alqu qalu ya musa imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu almulqi qala alqu yace ku jefa kenan ya umurce su Allah ya ce falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin adhim anan sai wadansu ka ce to kenan saharu a ayunan nasu mu'tazila sun kace sihiri ashe ba gaskiya bane bai da tasiri sai har suna suka ce a sihiri gaskiya ne kuma yana tasiri amma bai tasiri sai da izinin Allah sun kace Allah ya ce yukhayyalu ilayhi min sihri ma annaha tas'a ai takhyil ne kuma yana ganin haka nan kuma saharu a ayunan nasu an kace amma sai aka ce a sihiri bai takaita ga wannan ba ai Allah ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah yana tasiri amma da izinin Allah to yanzu an kaitara wannan to yanzu kuma annabi Musa ce ai sihiri alquma antum mulqun kuma aya ce ta alqur'ani to amsa shine wannan an zo ne wuri ne wanda za a fafata gaskiya za ta bayyana ƙarya za ta bayyana kuma annabi musa ba shi umarci su da sihiri ba dama su masahirta ne amma nan kalubale ne kenan yanzu ko shi shi ko ko su su yi za a sa guda gaba ko ya umarce su ko bai umarce su ba yin za su yi amma shi saboda ya kalubalance su kuma nan gaskiya ce za ta bayyana za a gane mai gaskiya da mai ƙarya ko ba gama bane na'am na'am a bambanta tsakanin mine ne ake cewa da dan duba da kabewa ko dan dan- dan da dan kubewa ko dan duba da kabewa na'am
alaikum salam Ya.
da gari to kenan na'am wannan yake nuna cewa annabi Musa bai yi musu izini da su yi sihiri ba ba ya musu umarni ba kuma koda ya ce musu nan umarni ne na tahaddi domin umarni yana ɗaukar ma'ana kusan guda talatin al'amuru umarni Na'am.
nuna da an zo an ce al'amuru sai a ce shi kenan Mm-mm. umarni alal akalla yana ɗaukar ma'ana talatin na'am fi'ili mudari yana ɗaukar ma'ana fiye da goma fi'ili amri yana ɗaukar ma'ana fiye da goma to amma duk ɗalibin ilimin bai san wannan ba sai an yi wasa da hankali shi akwai littafi eh, ana kiran sa ma'anin nahu na ustaz dr fadil samar ra'i mujizgi ina ganin na in ban manta ba ko na na hudu na ina ganin ko na uku domin hudu na yi to cikin na uku da da hudu in ka diba ya kawo wajen safhan na 200 zuwa 400 din nan ya kawo fi'ili mudari ya ke shi babi ma'anonin da ke dauka fi'ili amri da ma'anonin da ke dauka fi'ili eh, eh, mudari da kuma fi'ili madi fi'ili amri kuma akwai wani littafi sunansa al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustad dr abdul karim an-namla ya kawo ma'an da ke dauka in ka diba cikin kuma littafin imam suyuti al-itqan fi ulum al-quran akwai babi da ya kebe na umurni ma'ana nawa ke dauka yasa kalma in baka san ma'ana ko nawa take dauka ba bari saurin kuskurantar da wani in ka je faɗi abin da baka sani ba umurni ya dauka ma'ana 30 ko fiye da 30
kulumur rajul kenan eh kulumur rajul inda imtihan Eh, in ji hariri ko cikin cikin mukama to yanzu in nice maka izhab tafi na'am inda ake ganewa ma'ana uku zan basuwa a gurguje waɗanda su suke fitowa a zahiri ana gina sauran akan su na'am malaman balaga sun kace in an ka bada umurni akwai umurni ya taso da sama zuwa ƙasa to wannan umurni ne na'am in Allah ya bamu umurni da sama na ya taso kowa wajibin shi ne ya bi sai in an koyi nassin da nuna ba wajibi bane shikenan sai a dauki shi matsayin mandubi umurni tsakaninka da kai da wanda matsayin ku daya shawara ce iltimas ake kiran shi ko almashura in abokin kai ce ma wani da kai kaza ba umurni ba ka ba shawara ce idan umurni ya taso da ƙasa zuwa sama roƙona in ka zo ka ce ma babanka ba ni kuɗi ba umarnin shi kake yi ba roƙo na kake
gaskiya da na shakka to haka umarni da hani haka suke in hani ya taso da sama zuwa ƙasa hani ne sai in ya nuna hani ne na karahiya in hani ka hana abokinka shawara ce in hani ya taso da ƙasa zuwa sama roƙo na ya za mu gane wannan tunda wani sai ce a'a shi an faɗi magana ba wani taso ɗansu dalilai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana kakkai sake ka karkatar da zukatanmu mu yanzu har mun kai inda zamu ba Allah hani mu ce me kashi karkatar da zukatanmu mun kai wannan matsayi wa mu mu da bautar kara mun karya ba waye mu amma gashi hali na la tuzigh qulubana kakkai sake ka karkata zukatanmu ba da idh hadithana bayan ka shirin da mu wa hablana Allah ka bamu nan fi'ili amrina nan ba hali bane ka isa ka ce Allah dole sai ya maka wani abu fa'alul lima yurid la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun wa hablana Allah ka bamu min ladunka rahmatan daga wajen ka rahma ta musamman innaka antal wahhab Allah kai ne mai yin baiwa nan da wanga hali da wanga umri sai a fassara su da addu'a ce roko ne ake yi to umurni yana iya kuwa zuwa ga abubuwa daban-daban umarni yana zakuwa da ma'ana ta attahadidu yan an ce attahadidu da ha babba ba tahdid ba tahdid da ha karami wanda yake nuna an iyakance abu wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa ko at-tahdid sanya ma ta'rifin abu ai ta'rifin su shi ma ana kiran shi tahdid tahdid da ha babba ba da ha karami ko mai ruwa ba tahdid domin shi wancan tahdid yana nufin kamar yin wato abin nan eh, eh, taba kumutan mutum ko yi musu wani abu alhaddu nan tahdid da ha babba yana nufin narko ko tsoratarwa in ji malaman zuwa suka cewa narko to umarni yana zakwa da wannan ma'ana an gane ko? sai Allah ce innal ladhina yulhiduna fi ayatina ko yalhaduna fi ayatina qira'at hamza la yakhfawna alaina afa man yulqa fi an-nar khairun am man ya'ti aminan yawm al-qiyamah sai Allah ce i'malu ma shi'tum ya fasara i'malu ma shi'tum malam
to shi aka dawo ne kizo to wani sai kuka ce kuka kaje Allah ya ce ashe mallaman ga duk suna kuka zo kuka karbe mu kuka ce muna haram da halal Allah ya ce kowa shi abin da ya ga dama i'malu ma shi'tum an ba ku yardu Allah ya ce kowa shi abin da yake so ku kuma ku zo ku ce haram da halal sai a ce a'a nan umurni ne bi ma'anar tahdid narko ake nufi dan ya ce innahu bima ta'maluna basir yana ganin abin da kuka aikatawa in ku shi na gani in ku mutu zai sa kanka muku kinayatun anil jasa to kenan umurni da yace alqu ba ma'ana guda gare shi ba nan umurni ne da ya musu na nuna su ba komai bane ka fahimta ba wai umurni ne da shi ya yarda da abin da suke akan shi ba to in ba haka ba nasoshi da dama za a yi musu gurguwar fahimta kuma za a je a yi banna shi yasa irin waɗanda ayoyi da kake gani suna da yawa wanda suke bukatar irin wannan bayanin ba ko da yaushe bane ake iya samun dama amma da yake dai ana karatu muna fatan Allah ya bamu iko duk mu samu mu kammala tafsirin alkur'ani da uslubi mai kyau wanda yan uwa za su amfana da shi waɗansu ayoyi ba a iya cewa haka kawai a zo a faɗa musu shi ne kai ɗalibai da dama waɗanda suna buƙatar su sake neman ilmi su dage su fahimci karatu sannan su yi da'awa su karanta mutum tun bai nuna da kyau ba sai shi kokari ya ce zai je shiga ya bayani shi kuma tafsirin alkur'ani shine ilimin da fi kowane ilimi wahala don shine kowane ilimi da ka sani na musulunci akwai cikin shi cikin qur'ani dole mas'aloli na hausa sun taso matsaloli na sarfa sai sun taso matsaloli na balaga sai sun taso hadisai sai sun zo da sun ka fassara aya sai an san sun inganta ko ba su inganta ba kaga hadisi ya shigo usulul fiqh sai ya shigo domin akwai ayoyi na fiqh ayatul ahkam aqida sai ta shigo tarihi sai ya shigo da wasu abubuwa da suka faru waɗanda Qur'ani ya bada labarin su babu ilimin ayoyin da sun kai bayani kan halittun sammai da kasai da ijazi na alqur'ani waɗanda abu sai su zo mi ka karanta littafi nawa ka sani wani bincike ka yi da zaka fassara aya sai mun ka ɗauki shi tafsirin ƙur'ani shi ne abin da ya komi sauƙi shi yasa ka gane mu cikin irin wannan hali da mun ka samu kanmu cikin shi kowa bai yarda bai ɗauki littafin da zai fassarawa babu fiqhu babu nahwu babu sarfu babu balaga ba a san hadisi ba ba a san usulul fiqh ba ba a san larabcin da kyau ba amma an iya ɗaukar tafsirin qur'ani a ce za a je a fassara alqur'ani Allah kai mu mai kyau yau ina ganin nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu nada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh